بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ranar talata ashirin da hudu ko? ashirin da hudu ga watan zulqada hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1444 muna fatan ubangiji ta ala da tattar da mu gashi cikin kaddarawar ubangiji ta baraka wa ta'ala da fallarsa ya ba mu ikon samun ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda ake gabatarwa a wannan markazi mai albarka darasinmu na baya mun tsaya ne a aya ta ɗari biyu da biyar ina jin haka ne ko da shida da shida yau insha Allah za mu tashi aya ta ɗari biyu da bakwai muna fatan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi mana jagoranci ya ba mu ikon faɗin abin da yake shi ne daidai da yin aiki da shi ya kuma nisantar da mu kuskure idan mun yi mana roƙo Allah ya gafarta mana mun ji dai ayoyi na baya tun daga aya ta 204 da 5 da 6 ayoyi ne wanda suka zo mana da siffofi daga cikin siffofin munafukai ya zambillah muna roƙon ubangiji ta'ala ya kare mu da munafurci da aiki irin na munafurci kuma babu shakka a lokacin da Allah madaukakin sarki ya siffanta mana siffar munafukai yanzu kuma inda za mu tashi sai Allah maɗaukakin sarki ya zo mana da sufar muminai muna fatan ubangiji ta'ala ya samu daga cikin waɗannan muminai Allah ya sami yi koyi da su ya kuma tashe mu tare da su ya haɗa mu a aljanna tare da su haka sai Allah ta'ala ya ce wa minan nasi wa minan nasi man يشري نفسه ابتغاء مرضات الله Mm.
والله رؤوف بالعباد babu shakka wannan aya abdullahi da abbas da waɗansu daga cikin malamai na sahabbai masu fassara alkur'ani mai girma allah ta'ala ya yarda da su ya ce nazala fi suhaibu bin sinanin rumi akwai wani sahabi mai girma mai daraja wanda ake ce da shi suhaibin rumi ɗaya daga cikin wayanda suka shiga musulunci da ɗumi-ɗuminsa wanda kuma suka ci karo da jarabawa saboda imaninsu da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabin rumi mutum ne wanda yake ya daga cikin waɗanda suka shiga musulunci a farko-farko kuma ya ci karo da jarabawa a yayin da zai yi hijira daga garin makka zuwa madina lokacin da ya musulunta a makka وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجروا بماله da ya musulunta sai niyyar yin hijira shi kuma mutum ne mai kudi ya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa an ce ma bature ne haka ake ce mai shi su haɓa romi mutumin rom ne ina ne rom yanzu italiya asalin ɗan ƙasar italiya ne amma yana daga cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci da ɗumi-ɗumi allah ya yarda da shi Allah ya ƙara masa yadda yanzu sai suka bayi zaɓi wa in ahabba an ya tazarna da minhu wa yuhajir fa'ala idan yana so yayi hijira sai da ya bar dukiyar shi gaba ɗaya anan amma maganar yayi hijira da dukiyarsa ba su yarda ba sai ta musu yanzu idan na bar muku dukiyar za ku bar ni in tsira da addini na suka ce eh Allah raka taki gona in dai ka bar mu dukiya mu an gama fa takhallasa minhum wa adahum ma lahum gaba ɗaya sai ya bashi dukiya ce ba amsa ita shi ba damuwar shi bane dukiya ba wai an yi gumurzu bane fa shi yace me matsalar ku suka ce wannan dukiya ce bamu yarda mai kuɗi irin ka ka tashi daga cikin mu yanzu ka koma daular musulunci da wannan dukiyar bamu taba ba za mu taba yarda ba ce me ya matsala ku suka ce dukiyar nan ce yanzu da bar muku dukiyar an gaba ce eh mana inda kai kai zaka tafi ka tafi kawai kawai sai damka masa duke ya tafi abinsa baya da komai ya kama tafiya mai nisan wadan kilomita 400 daga garin makka zuwa madina ya subhanallah kafin ya je garin madina fa anzalallahu fi hadhihi ayat sai Allah ta'ala ya saukar wannan ayar dalilin shi wa minan nasi man yashri nafsahu ibtiga abratillah ubangiji yace daga cikin mutane akwai waɗanda suke fansar kansu da dukiyarsu suke sayar rayuwarsu kuma da dukiyarsu dan neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala lokacin da ya iso kafin ya shiga garin madina waɗansu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga cikinsu akwai umar ɗan khattab wa jama'atin minas sahaba sai suka tarbe shi faƙalu lahu suka ce da shi rufe bai lalle wannan ciniki naka da kai ya riba ya ce wa an tumfala a kasar Allah ta zara tukun ai kuma cinikin naku ya yi riba kar Allah ya tabar da ku kuma wa ma za ka me kuke nufi da wannan kalmar da kuke cimin ciniki na ya yi riba ba akbaruhu anna Allah anzala fi hadhihi al-ayat suka bashi labari ai dalilin ka Allah ya sauka da wadansu ayoyi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata aya ce sai karanta mishi wa minan nasi man yashtari nafsahu tiga amradatillah daga cikin mutane akwai wadanda suka sayar da rayuwarsu dan neman yarda Allah kuma da dukiyarsu kuma yana isa fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah da kanshi yace masa rabahal bai'u suhaibu rabahal bai'u suhaibu lalle cinikin da sahabi ya yi riba wannan ciniki na sahabi ya yi riba ka wannan ciniki na ya kasa an babban riba gashi ya zuba shi da ko sisi da bai kudi shi amma ya ce ya ci riba saboda mi riba ta ƙarshen riba ita ce ribar da mutum zai samu aljanna duke da ya bada don neman da Allah ya yarda shi kuma ya bashi aljanna shi yasa sabai yan gatan Allah ne da yawa su kafin ma su bar duniya da masu yan aljanna ne kuma a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ga sahabi gashi akwai a cikin mazaje akwai a cikin mata irin su ummul amara ahli yasir da yasir da matarsa sumayya da ammar ibn yasir shi ammar matashi ne shi yaje ya dauko kalmar shahada yana zawa ya ba su labari uwayen gaba ɗaya suka musulunta aka dingi musu azaba aka dingi musu azaba a lokacin da manzon Allah ma ba zai iya hadawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wucewa ya tarda ana gana musu azaba ba shi da abin yi ba da ƙarfi shi ma abin da yake iya yi shi ne ce ismiru ali yasir fa inna ba'idukum aljanna ku yi hakuri ya kufa min yasir makomar ku da ita ce aljanna da Allah sun more ko ba sun more ba gasu da nan saboda kunnuwansu suna ji a bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi la yandiku anil hawa in huwa illa wahal yuha da sumayya ummul ammara wa abul ammar shine yasir waɗannan su ne waɗanda suka sha wahala don ɗaukar kalmar la ilaha illallah wannan baiwar Allah sumayya ana ɗanɗana mata azaba sai da ta kai tun tana Allahu ahad ahad sai da ta kai yatsa kawai take iya dagawa sai da rayuwarta ta fita ana mata azaba saboda wannan musulunci haka aka ce shi mijinta abul amar a dauke shi a sashi a cikin ruwa sai ya sha ruwa ya tatala a fito da shi a dannar cikin saboda kawai ya dawo daga kalmar shahada ya ce ina haka suka rasa rayuwarsu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kara musu yadda to wayannan bayin Allah tarihin su akwai abin alajabi da abin mamaki yirin yadda Allah ta'ala ba su karfin imani da yadda Allah madaukakin saki ya yarda da su da irin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba su albishirin su yan aljanna ne Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda Allah ya sa mu koyi da su ka ba da rayuwarka saboda yardar Allah wannan abu ne wanda yake yana da wahala gaske musamman a yanzu daman wani yakan runguma duniyar shi ne a hannunsa me ake cewa addininsa a hannunsa ya ɗora duniyar shi a ka ya ga duniya za ta yi tangal-tangal sai watsar da addinin ya tare duniya galibi haka muke yanzu haka muke su kuma a ba haka bane ba duniya suka rike a hannu suka ɗaura addini a kansu da sun ga addini zai yi tangal-tangal sai su yi watsi da duniya sai su dafi addinin ya tsaya ko kuma yanzu ba haka bane illa ma rahimallah za ga mutum ya yi fifita abin da zai ci sama da imaninsa ya yi fifita duniya akan addini alhali wannan duniya idan aka farka a cikin zama shekara nuna za ka more in ka yi tsawon kwanaki dai a rika cewa shekara ka ɗari a cikin wannan ɗarin a lokacin da ka yi arba'in ya su subhanallah tun daga na fara samun matsala da ya ka samu ɗan shekara arba'in zuwa arba'in da biyar zuwa hamsin yanzu a lahiyar shilau wai ma ka same shi kala kai ciwon zamani ma zahi kawai basir ma ya ishe ka zahi ai a zahi ba haushe yake ce ba haushe ya san ciwon zahi ko shi kada ya ga ya hana maka wali to balle ga cututtukan zamani ga estoma ga tension ga diabetes kana so ka sha ji kuma ka je likita an auna an ce diabetes gare ka tension dole ka hakura dole ka hakura ga ka Allah ya baka kudin ka fara morewa da kai za a ce wallahi kana da ciwon gud ake cewa ko mai ciwon nama to sai ka rage cin nama ha la ilaha illa ga kudi ba cin nama ka gani wani ma sai ga rayuwa ta shi kamar zobo ne a gane zobo ko an hana mai cin gishiri abu mai gishiri bai ci ba mai zaki bai ci ba mai tsami bai ci ba duk sai ga kawai gashi nan dai ciwuka iri-iri na bala'i da masiba to wannan duniyar miye ma amfanin rayuwa a cikinta in ba addini ba ai za ka yi kwaɗayin shawar ka rayu a duniya ne kawai don ka ji daɗin bautar Allah amma da zanen addinin ka yana sako-sako kana sako-sako da addini ta wallahi mutuwar ka tafi alkhairi da rayuwarka a wannan dolar kasa to su sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna sadaukar da dukkan waɗansu ababen da suka mallaka har rayuwarsu ne saboda wannan addini a inda mu kuma muna sadaukar da addini mu kama rayuwa illa bar rahimallah sai dai wanda Allah ya warhama Allah ka rahama ce mu Allah ka ji kanmu to wannan sahabi rumi wadansu malamai suka ce wannan aya ta sauka akan shi ne wa amal aktharun amma mafi yawan malaman tafsiri fahamilu zalika ala annaha nazala fi kulli mujahidin fi sabilillah sun dora ayan ne akan tasabka akan duk mutumin da zai yi jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah wanda zai bada dukiyar shi da musulunci ya ci gaba zai bada tunanin shi da musulunci ya ci gaba shawarar shi dan ci gaban addini zai iya rasa kujerar shi ta gurin aiki saboda addini amma yanzu mutane wallahi sun fi tsoratar da ke da duniya sama da tsoratar da ke da lahira da an ga za ka rasa duniya sai a ce saki addinin kama duniyarka in ba kuma ce wani bada tarihin wani bawan Allah kwanaki da ya musulunta a ƙasar turai ko a kore shi daga gurin da yake aiki saboda da yana kirista ya kuma musulmi yanzu yana nan tare da musulmi sai ya ji ana neman mai diflam irin nashi sai ya je aje yanzu sai ya zo ke cewa yan wanda yake tare da su masu rauni iri na to mun aje da soyaki mu da yanzu an kiraye mu za a interview da mu akan za a dauke mu aiki ana da masu irin difil irin namu ku sa mu cikin addu'a yanzu ya kama hanyar sai suka shara kace kai kaga wani ko yanzu zai je yayi gatsai gatsai ya ce shi sunan shi musulmi ne shi kaza kaza ku je ku gaya mai in an je ya boye sunan shi kai ya ce shi musulmi ne musulmin ne fa Allah ya taimake shi wanda ya je ya gaya mai in ka je dai ka ce kai musulmi ne kawai shi ya je shi kuma ya shiga arihi bai gaya mashi ba yana zauwa da aka fara interview sai aka fara da wasu nan ka sai ta shi sunan shi Umar shi wanda ma ake ba interview yana da ilimi ya karanta addini duk da bai musulunta ba amma sai ƙara gyara zama sunan ka Umar eh yau kai dama musulmi ne ce a daira addinin kirista ne ya bari ya koma addinin musulunci yau ya sa kai wannan tirsa ya ce a kawai shi ne ya ga dama ya ɗauki mataki kuma ya koma kafin a shiga interview ba kawai sai ya cika takarda ya ce wannan shi ya cancanta ba na kusa da suka tambaya me yasa ya ce saboda shi wannan matsayin ana so a samu mutum mai jarumta shi ko a musulunci na san waye Umar don da kaje Umar da jarumi ne abu na uku yana daga cikin abin da muke so mutum mai zartarwa wanda zai yanke hukunci kawai yayi take yanke ba waiwaye kaga da ya ce kirda da shi amma shi da ya tashi ba waiwaye kawai ya kuma musulunci ba kai ko ina ba waɗannan abubuwan shi suka baya cikin jarabawa yana dawowa aka ce ai mun aka maka mutum ce ina ya bi baya ka dan karkaje ka gada ma an huta ka saboda ka kuma musulmi karkaje ka ce kai musulmi ne yanzu su ki dauka yace ai da wannan musulunci ne aka dauke ni sai yake ba su labari ga da kai kaga she inda sun ka mishi wannan raunin zai yi mi bi babu da ya ma yace nasara to shi yasa wallahi duk inda kace karka yarda saboda duniya ka saki addininka eh kace ni musulmi ne ka rika alfahari da musulunci karka yarda saboda duniya kai saku saku da addininka la kwanan wani yake tambaya ta an kira su wata jarabawa tas ne zai kuma kace ran juma'a kuma wajen karfe daya ya ne zai je na sha wanda ai tas ya kare tun daga nan ya kamata kawai ka san matsayinka galibi irin waɗannan furojen da ba su su ɗauki mutum mai kishin addini aga da fara ma ka manta da juma'a saboda ka samu tuwo kaga daga nan gurin ai shike na go an san in ka shigo sai abin da aka yi da kai na ce ai bai kamata ma irin wannan da fara ma sai ka zanye dosan ka kawai inda ka san haka ne saboda a nan gurin so ake auna ka ga yaya ne matsayin juma'a gurin ka tukun to wallahi yan uwa bi riko da addini idan mutum ya sami yarda Allah shi kenan ita wannan duniya da kake gani wallahi kana so ko ba ka so wallahi za ka bar ta ne ko mun nisan jifa ba wuce ce za shi ina akwai da zai makale kasa za shi kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai sai ya dandana mutuwa wala insta alfan summa alfain ba'daha fala budda min yawmin tasir ila qabr da za a ce ka rayu shekara dubu biyu a kara maka wata dubu dubu nawa kenan ba makawa ko wani wunin da dai sai kawo ne cikin kabari ko sai ka kwana cikin kabari lokana hadhihi dunya tadumu li wahidin lakana muhammadin sallallahu alaihi wasallam hayyan wa baqiya da za ce wannan duniya tana iya dawomawa wani mutum daya daya da kowa ya tarra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rai shekara nawa ya bar duniya shekara nawa sattin da uku kai gida ka kai saba'in ma ka shiga bonus a in ka yi arba'in ka ɗauki kashi da wacin uku ta so da haka mu yi riko da addininmu ƙanƙan kar mu yarda wani abu na duniya ya sa mu suke addini da shi ne malamai waɗansu malaman tasiri suka ce wannan aya ta sauka akan fi kullum mujahidin fi sabilillah akan kowane wanda zai jihadi don ɗaukar kalmar la ilaha illallah saboda Allah madaukakin sarki ya ce inna la tara minal mu'minina anfusahum inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Mhm.
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون Mm.
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن Mm.
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به Mhm.
وذلك هو الفوز العظيم ubangiji ta lata inna allaha tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah madaukakin sarki yayi cinikai yayi cinikayya tsakanin shi da mu'minai akan rayuwarsu da dukiyarsu mun saida ko mun saida ko mun ci albarka ya kamata mu saida amma cinikin da Allah yayi da mu'minai na rayuwarsu da dukiyarsu ba kudi ba zai ba su ba saifa bane ba euro bane ba dollar bane ba naira zai ba su ba ko cd ya ce bai an na lahumul janna Eh, idan sun sayar shi zai ba su aljanna ne dukiyar da Allah ya baka da rayuwarka Allah ya taya ya ce yana ciniki da kai amma meye zai baka idan ka sallama mashi bi an na lahumul janna shi ne ya baka aljanna Allah mun sallama maka yanzu idan ka sallama wa Allah dukiyar ka sallama wa Allah rayuwar ina za ka sa ta Allah ya ce yuqatiluna fi sabilillah je kai ta yaki kai ta jihadi dan dauka kalmar la ilaha illallah N- kullu nau'in min al-jihad ba wai kace ai jihadi sai an dauki takobi da mashi ai an wuce wannan gurin ko sai an dauki baka da kibiya har yanzu muna can ha ba a can ake ba yanzu akwai gazawatul fikir yakin kwakwalwa da makiya addinin Allah suka yi mana kai kuma yi kokari kai ma ka zo ka rika yakin kwakwalwa ka warware duk wani kullu-kullu da ke cikin kwakwalen mutane ka nuna musu tauhidin Allah shine gaba musulunci shine addinin gaskiya imani shine abin da ya kamata bawa ya nema a rayuwarsa ya kuma gyara shi ya tsabtace shi kamar da malam Abdulrahman mai adali yake cewa awal ma abin da ya zama wajibi akan mutumin da yake balagagge tasihu imani ya gyara imanin shi ka ba da gudunmuwa idan an ga kana magana a cikin facebook kana magana kana tallata sunna ne kana tallata alkur'ani kana tallata sunnar manzon Allah amma sai ga mutum ya dauke wata shi kyalo ya jefa a cikin facebook to me kuma mina ne wanda ya san gidan ya ganka kai ne to me karuwa ne ko kuma kai me karuwa shi wanda bai san ka ba ko ya ga wani mutum kawai me ka samu kuma kudinka ne za a dauka ka ɗauki hotonka kawai ka saka ga malamai sun yi wa'azi kala-kala da kowane yare ga ayoyin alkur'ani wanda idan ka saki ayar kaɗai wani idan ya zo ya karanta zai samu lada goma a kowane harbi kai masu ya baka wannan lada ga hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga kalmomi na hikima amma dukkan rasa abin da zaka garka ɗaukan hotonka kana sakawa a yanar gizo me kai kuma wani asarar dukiya ce ka ce ka saya ma Allah dukiyar ko to me zaka yi da ita yuqatilu na fi sabilillah ka je ka yi jihadi a yanar gizo ne rubutu zaka yi zaka ciro ne ka aika duk abin da zaka yi ya zamanto zaka taimaki addinin Allah ne babu shakka duk mutumin da ya dauki wata kalma daga cikin kalmomin da waɗansu malamai suke na addini sai ya sake ta a cikin yanar gizo duk waɗanda suka saurara suna da lada yana da lada yayi jihadi ko bai jihadi ba yayi jihadi baka da ilimi mai yawa amma a wuni kana ilmantar da mutane da yawa da akwai waɗansu kalmomin da idan ka sake su sai ga wajen mutum dubu hatta a cikin me ake sami shi wani abin na talla ba tiktowa wadda da stati kai ba ɗan kasuwa ba ne baka da kasuwanci to ka tallata addini mana ka shiga cikin wayarka wata irin da'awa aka yi mai fa'ida waɗansu kalmomin malam wani mai fa'ida a cikin satin nan ka ɗauko su ka sike su a cikin sati mana mutane su ji ko su karanta ka samu lada duka wani daga cikin jihadi a shiga yanar gizo a shiga tiktok nan an sanya iskanci kai kuma sai ka sa sautin alkur'ani nan an zo an sanya shirme kai kuma sai ka sa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ɗauko maganganun malamai masu hikima amma ka zo an ɗauki hoton kawo wani yatsa haka kai baka san ma me kai ko kai wani me kuma ilma wani sambul ne kai na yan bautar shaidan kawai ga ya watsa yatsu an ɗauki hoton shi ya saka a cikin facebook ka gini waɗansu kuma kawai aikinsu a yi rawa musamman tiktok musamman mata akwai rawar duwawu akwai rawar nono akwai rawar masu ciki kari iskanci ba wai mace ni'imar da Allah ya bata wanda wata ranar tana nema ta rasa wai ta samu ciki ta dauki kanta tana rawa wai rawar masu ciki ce wanda sai tiktok wanda iskanci mata aure Allah ya baki ni'ima kin samu ciki mai hukunki kokari ki aiwala to in kin kai barin shi wa ke baki sani ma ki shahada busuru daga bayan ka sai gurin gashi da cikin kina rawar tiktok kuma ki zo da aiwa ki mutu ba haka nawa sun zarce daga aiwa ba su dawo ba ke dai kamata ki nemi kusancin Allah ko mutu ko rai ki zo kina rawar ciki to dan haka yi shi kwaro zai uwahi tana rawar tiktok da cikinsa in ta yi shi kwaro zai kun san dawo da ba zai zama hadisin qur'ani ba ko akwai wahala bara mace mai ciki su ake ta yawaita sauraron alqur'ani da karanta shi da ta hida ta hida mai ilimi hisa sanar suna ta yawo diyar dalakan ne alakul a kore su kuma a zo wajen qur'ani shiru ne daman lokacin da take da cikin bata sauraron alqur'ani bata karanta shi ka same ta da kallon fulafile adamu iya zango yayi wata waka gidan ba da basi gidan dabino izza su abinda suke kallo kenan kuma da ciki yaron bai saba jin komai sai kuramniya kaga da aka yi shi ayi kana mashi magana da zara maka ido eh muna Allah ya soke amma adan ana jiyar da shi alkur'ani tun yana ciki har ya zo duniya ai qur'ani ba zai ba shi wahala ba ba zai ba shi wahala ba duk wani ilimi idan mutum kuma ya iya ƙur'ani ai abu ne mai sauƙi duk kwallowar da zuciya da ke hadata alƙur'ani ba wani ilimi a duniya wanda zai bata wahala wallahi za ta share shi lokaci kaɗan to Allah ya sai dukiyar muminai da rayuwarsu su yi jihadi don ɗaukar kalmar la ilaha illallah a ƙarƙashin haka fa ya katuluna wai kutaluna za a kashe su kuma za su kashe idan an yaƙe ku an kishe muku zukata ku kuma ku raye da zukatan ku kashe nasu domin wani lokacin ba wai ana yaƙin gangan jikin ba ne ruhi ne ake yaƙi kamar da samarin yanzu da an yaƙi ruhunsu ba abin da ke birge su sai balo ana balo a wata kasashe cikin shi da yunwa bawan Allah ya zo ya zauna ya wani awa biyu yana ubu yana girgiza ya tashi tsaye ya ɓare ya zauna ba shi da ko sisi ba bai da abincin yau amma wai shi ba lo ba ta wuce shi ba ko miye zai yi zai zai zuna a gaban shi sallar magariba ta bar shi isha'i ta bar shi saboda balo ake yau ne ake mai ake cewa na ƙarshe ma ha yau ne ake final lanar baya da dama sallar ma ba zai iya samun dama ba ai kaga wani an yaji kwallo shi ko duk kasashen da suka ci gaba ai ba su damu da balo ba karibu isra'ila ka taba ji wani dan kwallo dan isra'ila ha kun taba ji inda abin kirki ce ai su ya kamata su kowa su a isra'ila ta suke idan ga mutum ma yana ci ba wai mai kallon ba wanda zai cika ma roba da iska yana buga ya kamata abinci kwallo shi iska yana da hankali su abin da suka ce kenan amma kai ko abincin zaka ci baka da shi amma kullun da mure ce in bai je tsere ba helin balo gane ke ina ranar kamar mashin lafiya ka tarda kuma ana ta gardama ai wallahi yau za mu yi maganin ku haba ai wallahi mu za mu ci ku kuma ha su gaba ɗayan su inda ake ba za su taɓa zuwa ba ko zuwa ba su taɓa bai lalace ko yake tsakanin ɗa da uba ha aka yi ta rigima babu wallahi yau sai mun ci ku yana wallahi mu za mu ci ku ɗa da uba ne ba saboda shi ma uba ɗan balo ne shi ma ɗan balo ne inda ma za su yi da kansu ne da kyau a can wata ƙasa ne ake yi wannan shi ne gazawatul fikir an yaƙi tunaninsu ƙwaƙwalwarsu gaba ɗaya ba ta da amfani ‘yan balan nan su sana'a ta suke yi kai kuma ba ka da sana'al ka zo kana ɓata lokaci a kansu in yaci ma me za ka samu kana nuna mashi ƙauna da soyayya kuma ƙila ma arne ne domin akwai katafaren shahararren ɗan ƙwallo wanda ma aka ce mi yake so a duniya ya ce shi yana son ‘yan shirye da matar shi kawai me ka wuce ma ya ce musulunci da musulmi aka ce to aka musulmi da yawa kana burge su yadda kake taka roba ya ce shi inda ya san ma yana balo ne don ya burge musulmi ya ji daɗi da ya fasa kai kuma nan kana ta ƙaunar sai ka kasa yi rigar shi ma kasa wai baka san ba ne matsala fa idan aka yi balofa a wannan satin za a ga wanda ya ci wannan kwallon askin ma irin nashi samarinmu suke yi wani kama sai ga irin nashi zai sa a wannan satin irin shigar da yake he ga wai ita ce ake ko ba don ɓangaren kenan wanda aka yaka wasu kuma an yake su wajen kiɗa da rawa abinda tura sun koya mana kenan su suna can suna ilimin kere-kere mu kuma sun koya mana me waka da rawa wani shi kuma nan bangaren yake kawai mawaka suke birgi shi in yaga mawaki ya barge mu sai ya barge mu shi ma in yaga mawaki ya sa tura mai ake tami tura kan rawar da shi ma zai sa shine wani malami tsohon malami bai san yana duniya take ciki ba sai ta masha Allah ai yanzu samari sun gane sunna aka ce aka yi malam yace muku aka wannan za su bana ban kwabri suke yi kuma ga su da gemu kuma suna ɗaukar rauni suna yawa aka ce a wannan aima wani mawaƙi ne ke wani shiga yace a sha harka ta lalace ita ake suna ta suna gane ashe koyi ne suke da mawaƙi galibi mawaƙa suke barin gemu suka sa mata sa suke barin gemu ba wai don sun ji manzan Allah sallallahu alaihi yana bari ba yana taka wando sai ya ga wani mawaƙi wanda shi turakar ake cako bere ne rabin kwabri sai ga shi ma wanda shi rabin kwabri kaga wannan shi ma an yaƙe shi a nan ɓangaren haka za ka samu can an yaƙe mu can an yaƙe mu shikenan mu kullum idan ana zada kasashen mu ne mafi talauci a wajen ilimi mu ne maci baya wajen komi mu ne baya wai haka kuma muna ganin daidai ne haka wanda ya kamata matasa shiga cikin taitayensu mu koma tarbiyyar addini mu da muke da namu na girki mu da muke da na kwarai tarbiyyar addini idan muka yi riko da tarbiyyar addini muka yi riko da ilimin addini wallahi za mu gama da nasu ilimin mu ba su kashi amma idan aka waye gari mun sake damu nasun ku yanzu sun taushe kofa yanzu in ma kai ba kana da wani hali ba ne ko gidanku da hali za ka yi ilimi ne na zamani ta yaya za ka yi shi kudin ajiye dosai ma zai gagare ka wallahi kudin da za ka ajiye dosai na jarabawa wallahi zai gagare ka ya kamata mu yi riko da addininmu ubangiji ta'ala ya tsira yakan muminai da dukiyarsu ya ce su je su bada a wajen taimakon addininsa ko da za su kashe a kashe su wadan alayhi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an alƙawali ne na gaskiya a wajen Allah a at-taura al-injili al qur'ani duk wanda ya dauki dukiyar da Allah ya bashi da rayuwarsa yasa a cikin taimakon addinin Allah Allah yayi alƙawari zai bashi aljanna sai Allah ya ce wa man awfa bi adihi min Allah wai duk duniya waye mafi cika alƙawarinsa sama da Allah akwai babu ya ce to fasta bishiru bai ikum lalli ba ya tafi ku yi albashir ku yi farin ciki ku yi murna da wannan cinikin da Allah ya da ku ya kuma mu ne Allah samu daga cikinsu domin ka samu dukiyarka da rayuwarka gaba daya da lokacinka ba abin da kake sai taimakon addinin Allah Allah ya ce wa zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake babba don haka Allah madaukakin sarki ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke sayar da rayuwarsu gaba daya da dukiyarsu dan neman yarda Allah Allah madaukakin sarki yace wallahu ra'ufun bil ibad lalle Allah mai rangume ne mai tausaya da zuwa ga bayinsa sai Allah ta'ala yace na يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان Mhm.
إنه لكم عدو مبين ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani nadahum Allah bi ismil iman Allah ya kira mu'minai da sunan imani amma sai ta udkhulu fi silmi ka fatan ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya kar kana musulmi amma askinka irin na arna kana dai kush askin yan luwadi baka shiga musulunci gaba ɗaya ba karkara musulmi amma sunanka ba wannan ba babanka yanka maka rago rada ba ka sa an sauya ka kuma an tufe ko wani makamantan haka sunan wani katon arne kakai haka karkara musulmi ɗabi'unka da halayenka rabi da rabi ko hamsin cikin ɗari duk koyi ne da arna kakai haka ka shiga cikin musulunci gaba ɗaya ɗabi'arka sanya suturarka askinka tafiyarka maganganunka ma'amalarka duk abin da za ka yi zamanto musulunci ne kakka rayu a wajen musulunci kana musulmi ka rayu karkashin musulunci da wani musulmi ne amma yana rayuwa ne a wajen musulunci saboda mai baya da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa halayen shi da ɗabi'unsa ba musulunci ba manufofinsa ba manufofi na musulunci ba idan ya zamanto kai ka samu ka cika sha ne kawai manufarka ai ba ka da bambanci da arne tunan da Allah ta'ala ce zanhum yakulu wa yatamattu ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ubangiji ta'ala ce ku kyale su su ci su sha su more su yi yan rayuwarsu yar kaɗan amma da sanar za su yi mummunan sani kai musulmi kana da manufa a cikin gurinka ya zamanto gurinka kai mina ne ka samu jin daɗin duniya da na lahira ka taimaki addinin Allah ka taimaki al'umma wanda ya zamanto shi ne babban gurin da kake da shi kai zamanto an tambaye ka bai gurin ka ce ban sani ba yanzu ka diba turawa tun mutum yana sai ish sai karas na harko zuwa na biyu na uku ake kokarin tunanin menene yake so ya zama musa ya ga mutum ya ya- ya samu bak- ba shi da wani guri ba shi da wani abin da yake so ha yana shahada sanawiya amma gita to kai mai gurin ka ba da sani ba kawai abin da ya samu ba Allah shi ne da za a ci tuwo dai eh abin da ya samu kawai shi shi ne gurin shi baya da gurin komi ya kamata a ce kana da aje- ajanda kana so ka yi kaza ko kaza ko kaza ko kaza kenan da wanda bai samu sai ya koma nan Haka? haka za ga mutum ya fito da sayawa wani ina za ka ɗan ta ya gudu kaza kai mace kawai heavy ka yau ya tashi fashi da program bai san me zai yi ba dan Allah yanzu da wannan za a ci gaba da wannan mutum za a ci gaba kai yanzu ka zo kana karatun boko karatun ko ba fa mala'ika zai tambaye ka gaba da amsa da shi ba fa har ka zo ka samu babbaka da gurin abin da zaka yi wallahi diyawa ka tara su masu mustawa ta sanawiyya ta bak za ka samu basu da guri kawai haka da yake tashi dai kawai abin da ya samu dai kawai da haka ina zamu ya kamata mutum da ya taso a ce yana da guri kai ga abin da kake so ka zama kuma wallahi sai ga Allah ya sa ka zama arne yake da guri fa mu dauki Mr Mandela gurin shi ya zama shugaban kasa kaso ma yadda shekara nawa shekara ashirin wai a gidan kasa amma saboda yana gudun zama shugaban kasa yadda ya mi yadda ya shugabancin kasa ko wani yanzu da kake gasa kana ga kamar aikin banza da yan siyasa da kake gasa duk wanda ga ya hukunta da babu yake da tunanin ya huta ko ka tsama da rana kawai tunanin ya zo mushi ha kaga sakarci ne dai ba na abin kirki ba siyasa dai ta demokradiya wannan sakarci ne aiki ne na mara aikin yi ma in kana da aiki bai kamata ka zama ɗan demokradiya ba wallahi aiki na mara aikin yi da ka tambaye mutum ya kin gace ne dan siyasa ne aka saba da aiki ko dan Allah ne aiki bai da aiki dan dan siyasa ba ma'aikacin kasa bane shi ya zo ne kawai ya cika ajihunsa haka ne irin wannan siyasa da ta mutu a afirka mai kana da aikin ka zo a baka post a baka matsayi a siyasa wannan ba shi nake nihi ba amma wanda shi ake shi kawai siyasa da yana koyi lakwal ya bari da shi injiniyar da ya bari da kaza ya zo mai ba mace da barawo wannan saboda so yake ya hau inda dukiyar kasa take kawai ya sata amma kana da musu aikin ka kai ma'aikacin kaza ne kai ma'aikacin kaza ne ba laifi ka shiga a dama da kai daman kana da aikin yi amma mutum da kace mai aikin shi shi dan siyasa ne ai ira aka kare ganin mara aikin yi malayi kana wata fasikin ka bari ka amshi wancan ta bangaren siyasa amma ka ce kai dan siyasa ne kawai baka da aiki barawo ne kawai ya dai kawai in abin sata bai samu ba ya dai bai samu ba bisa kake ganda an tara su a samfale da an ka doka kawai ta wuce yau haka neman kuɗi suka zo kuma karkashin kowace doka akwai envelope shi suka zo nema za su bar shi ba za a bari ba amma a ce damar sun taimaki kasarsu ne fa ya ce a idan an matsa dai bakin ta hudu ka dama yana da fasikin sai ya koma aiki shi yana da diplom ke shi in kun kiyama ta kasa ma ta dauke shi eh mana amma dama ya zo cika a jihun shi ne ka ganin dokar da ta zo kenan sun yi kawai sai ya rantsa ido ma zai baya kallon ta ba ma Allah dai ya so yake ubangiji ta ala ya kira mu mene ce udkhulu fi silmi ka ku shiga cikin musulunci gaba ki daya Allah ta'ala ya umarni mu'minai masu imani akan imanin bayan ya kira su muminai kuma ta shiga cikin musulunci ga baki daya ma'ana ku kiyaye shari'o'in musulunci ba inda shari'ar musulunci ba ta aiki a kasuwanci akwai shari'ar musulunci a siyasa akwai shari'ar musulunci a mulki akwai shari'ar musulunci duk me za ka yi a rayuwa to akwai shari'ar islam kiyaye su shine shiga musuluncin gaba daya kal ka zo ana aiki ka ce kai ba aikin Allah kake ba to aikin wa kake ha kanka ce ba aikin Allah kake ba galibi za ka sami wannan kalma a bakin jami'an tsaronmu don sani ba ne idan mutum ya fito tsaro ka kare dukiyar mutane da lahiyarsu da rayuwarsu inda ka san irin ladan da kake da shi wala ba za a tambaye ka wani abu kace ake ba aikin Allah kake ba wannan dan abin da ake baka na salar ba biya bane ake maka biyan ka yana can wajen Allah a matsayin ka na jami'in tsaro amma sai ka kyautata niyyarka saboda kana bai al'umma kariya kana kare dukiyar mutane kana kare mutuncinsu kana kare ƙasa gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki inda zai gwada maka abin da kake samu a kowane wuni na daraja da ɗaukaka da lada a wajensa wallahi da ba za ka yi gurin ka rayu ba jami'in tsaro ba amma kuma ka zo ka ce kai ba aikin Allah kake ba ka rusa kanka a matsayinka na mai imani da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wuni da mutum zai yi kwara daya akan tsare al'umma to yafi duniya da abin da ke cikin ta amma ina ba a fahimci wannan din bane ba a san shi ba inda a san shi babu abin da ya kamata kai a matsayinka na musulmi a kowane bangare illa ka ce addinin Allah shine addinin ka kuma shi kake wa aiki to haka Allah ya ce wala tatabi khutuwati shaytan kada ku rika bin tafarkin shaytan hanyoyin shaytan suna da yawa wallahi suna da yawa babbar hanyar shi babu kaman bid'a hanya ce wanda yake jinjina mabiyanta saboda idan mutum yana kafirci dama shi ya san kafirci yake idan ka ce mai Allah dama ya san tsakanin shi da Allah akwai matsala ba wani annan da zai ce shi ya san da ya mutu a jinin zashi ko za ka taba samu ya san akwai matsala amma idan bid'a a gane yake shi abin da yake daidai ne baya batun ma ya tuba daka kada ka yi shirka kada ka yi bidiya duk wani abin da yake hanyoyi ne na shaidan kada ka bi su Allah ya hana ya ce wala tattabi khutuwatis shaitan me yasa Allah ya hana mu bin hanyar shaitan innahu lakum aduwwun mubin dan shi shaitan a gare ku makiyi ne kuma kiyaye tsakanin ku da shi bayyana kiyaye ta ba boye take ba gaban Allah ya ce fa bi izzatika na rantsi da buwayarka ya Allah la uguyannahu ajma'in sai na halakar da yayin annabi adam gaba daya sai sun je wuta Allah ya ce sake magana ce to illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayanka daga cikin su masu ikhlasi wanda suke yin abu dan kai Allah ka samu daga cikin bayan Allah masu ikhlasi to sai Allah ce fa in zalaltum fa in zalaltum min ba'di ma ja'at جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم fa'in zallantu min ba da madarkun bayanat ubangiji ta'ala ya ce idan kowa karkata daga gaskiya bayan hujjoji sun zo muku kamar yadda ahli kitab suka yi to fa'alamu ku sani fa annallaha azizun allah babuwayi ne allah buwaye kenan allah ya haƙarin kowa washi Allah ga mutum yana shiga zaka shiga wata rana sai ka ji in oga da yake an sa wata tsohuwa tana karanta Muhammada ya sa kai wallahi in banda Allah zai wannan duk yadda mutum ya kai da shegantaka to kyale shi Allah kada yake magana shi iya ga dama kai ya kashe ka sai ya je maka rashin lafiya kana duniya amma ba'i da kai wallahi yau kana tunuzi gobe kana faras faras jibi wata rama sai ga an kawo ka a cikin akwati kun taba ganin wanda ya gagari Allah babu shi wallahi Allah aziz ne mabuwayi ne Allah buwaye ne da aka yace idan kun karkata daga bin gaskiya bayan hujjoji sun zo muku na kade takar Allah to fa'alamu ku sani annallaha azizun Allah madaukakin sarki shi mabuwayi ne ba abin da ya gagare shi hakimin kun mai hikima ne cikin sha'aninsa sai Allah ta'ala yace هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ubangiji ta'ala yake tambayar kafirai masu kafirci da alkur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal yanzuruna shin me suke jira ne akan su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi imani da Allah da alkur'ani illa an yatiyahumullahu fi zulalin min al-gamami wal mala'ika suna jira sai Allah ya zo musu a cikin wani inuwa ta gajimare da mala'iku an ce ranar tashin alkiyama mala'iku za su yi ta sabkowa a cikin wani yanayi kamar cikin girgije ubangiji subhanahu wata'ala zai sabko domin hukunci tsakanin bayinsa Allah ya kai masa gidan wallahu al'awwali da wal'akirin limikati yawon ma'alum ubangiji ta'ala zai tattara mutanen harko da na ƙarshe a wani lokaci na musamman domin me domin hisabi tsakaninsu wanda wannan lokacin da za a haɗin hadisin abdullahi ɗan masa'udu yake cewa ya ji manzan Allah yana cewa Allah zai tattara mutanen harko da na ƙarshe yawon ma'alumin a wani wuni sananne kiyaman shakisata absaruhum ila sama wata irin tsayuwa ce da kowane za ga idan shi ya kakkafe zuwa sama lokacin da mutane za su ga mala'iku suna irin wata sabkowa ta musamman subhanallah idan ta shugaban kasa zai zo shi kada yake zawa kafin ya zo ya gurin yake ya za ga jami'an tsaro ha shugaban kasa ke nan ha mai rauni yana cikin jirgi ba mala'ika zai shaƙe shi ya kake tsammanin Allah ya zai sabko da ƙarfin mulkinsa ya kake tsammani wani irin fareti za a yi wani irin jami'an tsaro za su sabko a gurin shi sa kafin Allah ya sabko don zartar da hukuncin nan wasu irin mala'iku za su rika sabkowa minal gamami da wani irin yanayi na gajimare sai ga kowa shaki sata abu saro kowa idan shi ya kakkabe kallon nasu zai sa idanka ba za ka iya kyauta shi ba kina abdullahi da masu audai kita manzo Allah ya bar labari shaki sata abu saro kum ila sama yanzu nuna fatal qada kowa idan shi ya kakkafe yana kallon sama kowa yana jiran hukuncin da Allah zai yi wayan zalla fi zalumina gama mai sai Allah ta'ala ya sauko a cikin irin wata inuwa ta gajimare irin sabkar da ya ga dama min al'arshi ila kursi daga al'arshin shi zuwa kujera wasu a kursi hussamawati kujerar sa kace tahin sammai da kasai to yana kan al'arshi shi ar-rahman al'arshi istawa yanzu yana ya da ta kan al'arshi ko to ran nan ne zai sauko daga al'arshi zuwa kujera daga gadan zuwa kujerarsa kujerar da girmanta ya fi faɗinsa mai bakwai da ƙasai bakwai zai irin sabkar da ya ga dama to shi ne Allah ya ce mutane sun ki imani suna jiran wannan lokacin ne wa kodiya al'amur suna jiran sai Allah ya riga ya gama zartar da al'amarinsa ne ɗan wuta ya tafi wuta ɗan aljanna ya tafi aljanna sai a ranar za su imani Allah ya ce wa ilallahi turja'ul umur dukkan waɗansu al'amura makomarsu tana ga Allah duk yadda ake cakwakiya ake damawa ake abin da aka gada ma duk gaba ɗaya mu za mu tattaru mu je gaban Allah kowa kuma aikin shi zai kwanshe shi in ka je da alheri kai ka sani idan ka je da tsiya ma kai ka sani akwai matsiyata irin ka man amila salihan من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ubangiji فعليها ta alace duk wanda ya aikata aiki nagari dan kashi wanda ya muna dama dan kashi eh mutuwa dai ba hasawa kuma wallahi sai ka tashi gaban Allah yanda kaga duniyar nan haka ka ganka ba kai ka kanka ba wallahi haka za a kai ka cikin kabari haka za a taso ka kuma a kai ka gaban mahashar wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne makomar dukkan al'amura suke don haka mu yi kokari mu nemi sasanta da ubangijinmu mu nemi yardar Allah madaukakin sarki tun muna raye ka bar damuwa da cewa in ka mutu ama fi dawo eh ko ama saraka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wallahi abinda zaka gabatar da kanka a rayuwarka din nan shine tabbacin abinda zaka samu a wajen Allah kuma shine mafi alkhairi shine mafi girman lada haka muna fata Allah ya gafarta mana kurakuranmu ubangiji ta Allah ya karɓi ayyukanmu na alkhairi Allah muna roƙon ka zauna da ƙasar mu lafiya da sauran ƙasashen musulmi ya Allah shugabanninmu ka nuna musu kuskure ka ba su ikon gyarawa Allah ka dora mana su akan daidai Allah ka sauka mu da ruwa mai albarka daidai ƙarfin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum